أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala yi ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna nan dai cikin kitabul azani za mu tashi sabon babi na
babun idza bakal imamu fi salati babun idza bakal imamu fi salati wannan babi kenan taqdiruhu hadha babun abin kaddarawa shi abin da yasa aka rafance babun to an rafance shi akan yana khabari ne na mubtada makhrufi ko abin kaddarawa abin kaddarawa shine hadha yace haza babu haza babu to ka dalilin masarafa ana kaddara wani mubtada ne nan boyayye tadbiruhu haza idza bakal imam fi salati idan liman yayi kuka fi salati cikin sallah to me hukunci imam bukhari yadda ya saba al'adarsa dukkan wata mas'ala wadda take mai sabani ce idan ya buɗe tarjama da ita to sai ka ga ya shuru bai cewa ga yadda za yi shi babun idza bakal imam fi salat kaji can ma hali aqulu al imam idza shakka bi qawli nasi amla kaga bai bani ba saboda ni saboda hasashen sabanin malamai da ke cikin wannan mas'ala hukuncin kukan liman a cikin sallah limamin sallah sai ya kuka cikin sallah to me hukuncin wannan to abin da yasa saboda akwai sabani kuma magana kukan za ta jawo sai an yi bayani akwai inda kukan zai bata sallah akwai inda bai bata ba to kaga ai wuf a ce ya halatta tun cikin tarjuma zai wuya ko ai wuf a ce bai halatta ba tun cikin tarjuma zai yi wuya da aka sai shirun shi sai ce babun idza bakal imamu fi salatika to wannan in ka karanta za ka ji tafsilin da ke ciki me tafsilin da ke ciki akwai lokacin da kukan zai bata sallah akwai lokacin da zai bata sallah kukan ma kala kala ne sannan kuma nau'o'an kukan ma dalilan za su yi kukan akwai kuka na kushu'i tsananin tsoron Allah zai sa kuka cikin sallah akwai wani kuka rashin lahiyan mai sallar ce ta sa shi kuka yana jin raɗaɗin ciwo cikin jikin shi har ya sa shi kuka ai kaga wannan yana da bambanci da kukan kushuri yana cikin wata damuwa ko ta rashi ko ta rashin rayuwa wani ko ta rashin dukiyar shi ko ta rashin wani abu bakin ciki da ya sa shi kukan kawai sai abun ya kwaɗo mai cikin sallah sai tuna wannan rashi da yi ko na wani ko na wata dukiya ko na wani abu sai ya sa shi kuka kaga yana bambanci saboda haka sai ba zai yi bai ce ya yi jazmi ba da hukunci to qala abdullahi ibn shaddad wa qala abdullahi ibn shaddad abdullahi ibn shaddad yace
سمعت نشيد عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عبد الله بن شداد تابعيني بابا baban shi shine shaddad din yana da suba mana sahabi ne shi baba amma shi tabi'i ne yana daga cikin kibaru tabi'in manya manyan tabi'ai shi shaddad to kaga in an lura babu isnadi ya ce daga wayar wayata hatta kan wannan tabi'in shi imam al-bukhari kaga babu isnadi da ya faɗi isnadin sa ba hatta kan watan wannan tabi'in to kamar da aka saba duk inda ya ta'aliki imam al-bukhari in an bibi ta'alikin nan za a ga akwai inda huskar sa da yake koma imma da imam al-bukhari yayi wasu abin sa can baya da haka yanzu bai da bukata ko ya wasu zai yi wasu shi nan gaba da haka bai da bukatar kawo isnadi ne sai da su sai ce bala wani wani ya tafi taliki to wannan shi ne ake cewa talikinsa to wannan talikin da imamu bukhari ya yi sa'id ibn mansurin ya yi waslin wannan taliki takan watan sufyan ibn uyayna takan isma'il ibn muhammad ibn sa'd yace ya ji abdullah ibn shaddad yana fadar haka amma a riwayarsa ya ƙara fi salatu subhi a sallar asuba ya ji nashija umar duk da ba fassara hadisin ba to kafin dai haka a san abin da ya shafi isnadin hadisin isnadin hadisin qala abin da yace sami'tu nashija umar naji watan shashika sayyidina umar shashika irin ta mai kuka din nan ko a ce ajiyar zuciya na mai kuka din nan numfashin shi yana kai bai sauka wani na hau wannan sauka wannan hau wannan sauka haka to shine na shiju wasu ka ce abinda an na shiju watan duka dai sautin mai kuka sunan shi na shiju na shiji sautin mai kuka sunan shi watan na shiju wasu ka ce idza gussa bil buka'i fi halqihi aw taraddada fi sadrihi wa lam yantahib iyaka sauti na kukan kera bai hitar ba amma irin wannan shishekar ta mai kuka da sautin shi wanda yake zuwa daidai makogoro wani na fita wani na abin da ya kasan ajiyar zuciya to irin wannan shi ne na shije ce na ji na shiju sautin kuka ko shisheka ko ajiyar zuciya sai na umar mulkaɗabi wa ana fi asir suhufi ina ƙarshen sahu ina ƙarshen sahu fa amma ina jin kukan shi ina jin kukan shi wasu suka ce nashiju ashaddul buka'i kawai kuka mai tsanani shi yake cewa nashiju ba hawaye ba sar kuka dai mai tsanani shine nashiju ce to ina jin kukan sayyidina umar ibn al-khattab ina karshen sahu wa ana fi akhir sufufi yaqra'u inna ma ashku basi wa uzni ila Allah yana karatun suratu yusufa daidai zancen annabi yaqubu alaihi salamu da yake cewa innama keɓe ashku ina kai ƙaran basti damuwata basti tsananin bakin ciki na basti bakin cikin da bai koyuwa sai an daidaita shi daga basastu shai a idza farraktu na watsa abu na daidaita shi kowa ya san shi kowa ya ji shi to sai ake basastuhu na yaɗa shi ko na watsa shi to shine basu kenan basu kenan ito wai damuwar da ba ta ɓoyuwa damuwar da ba a iya ɓoye ta damuwar da ba a iya ruhe ta sai an faɗe ta to shine basu ya ce basri kamar yadda ya ce haƙiƙatul basri fil lugha ma yaji ala lisan imam al-qurtubi kenan abin da ya ce ya ce haƙiƙa can a tafsirin yace haƙiƙa abinda abbasu a lugha abinda zai zo mutum na abubuwa masu halakawa waɗanda bai iya ɓoye su wa min basattu ay farraqtuhu da haka ake jin musiba bassan a fannin majazi abdullahi ibn abbas yace bassi ay hammi bakin ciki na imam tabari shekul mufassirin ya kawo shi a cikin tafsirinsa haka حسن البصري يجي بصري أي حاجتي يا فسر بصري حاجتي شما إمام الطبري إمام الطبري ابن جرير شما كاوش تفسير إنسان وقيل أشد الحزن أكتد أنني بكين تكي بكين تكي ما أنني شيء أكي تيما واتنبصو إنما أشكو بصري إنا كيس ƙarar tsananin bakin cikina sannan wahuzni da bakin cikina aga an gabatar da ashaddu ne akan shadidu an gabatar da ashaddu akan shadidu kamar bil mu'minina raufur rahim ar-ra'ufu min ar-ra'afati ar-ra'afatu shiddatu ar-rahma tsananin rahma tsananin jin kai shi ar-ra'afatu to sannan kuma sai aka kawo rahma kaga sai da aka gabatar da ashaddu sannan aka kawo shadidu an fahimta to irin wannan ne inda ma ashku basi ke ina kai karan damuwa ta wasu suka ce duk ma'ana guda ne basu huznu huznu huznu da aka yanzu kamar tarabifi ne kalmomi biyu ne suka zo masu ma'ana ɗaya to in an zo fassarawa wani bi akan ba kowanne saboda hikima sai ba kowanne tashi fassara daban yan sami wannan tarabifin a larabci sai a ce ba fi damuwa ta huzni bakin ciki na inna ma ashku ba fi huzni ila Allah lokacin da sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kawo daidai wannan aya sai da aka ji kukan shi da shasheka sai da kuka mai tsanani a lokacin da yake karatun wannan abinda kuma yake cewa shi Abdullah ibn Shaddad yace yana can watan bayan sahu bayan sahu amma yana jin sautin sayyidina Umar ibn al-Khattab na kuka wannan ta'aliki kamar yadda na kuru dazu Sa'id ibn Mansur yayi waslin sa takan Sufyan ibn Uyayna takan Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'd yace yaji Abdullah ibn Shaddad da wannan amma fa shi a dadin fi salati subhi Ibn al-Munzir ma ya fitar da shi takan Ubayd ibn Umair yace salla Umar radiyallahu ta'ala anhu al-fajr faftataha surata Yusufa فقرأ وبيضت أيناه من الأذن وهو كظيم فبكى حتى انقطع ثم رجع هذه رواية ابن المنذر كان إمام البيهقي فيكم أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي أمر أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول أخبرني ألقمة بن وقاص قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الأتمة بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا بمخر السبت حتى إذا جاء ذكر يوسف وحتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مخر السبت wannan kenan kaji duka riwayoyin yadda suke waɗanda Imam Bukhari ya ta'liqin su wannan to kaga kenan kuka na tsoron Allah to shine malamai suke da sabani akan me hukuncin yin kukan nan wasu suka ce in kana min zikirin jannati wan nari lam yaqaha yace in dai yana yana zuwa karatu sai diga alqur'ani sai yazo inda aka ambaci aljanna to ambato aljanna nan sai ya sa shi kuka ko sai ji ambaci wuta ambaton wutan nan sai ya sa shi kuka to wannan abun bai bata sallar shi ba wannan kuka bai bata sallar shi ba suka ce wa in kana min waj'in aw musiba qata amma in wata musiba ce ta kama shi ta same shi to qata'aha watan wannan kukan na wata musiba da ta shafe shi ta wani al'amari dunyawi wannan sallar ta baci wani shafi da imam shafi da abu saurin suka ce la ba su bihi shi kuka in ya zo mai sallah ba laifi gare shi illa an ya kuna kalaman mafhuman sai yin a cikin kuka ana fahimtar wani zance ana fahimtar zance a cikin kukan ba mujarrabin kuka bane kawai ash-sha'bi da nakhai suka ce idus sala wannan kenan amma wajen Abu Hanifa yace Abdullah ibn Mubarak yace idza kana galiban fala ba in kukan da zai rinjaya ne zai rinjaya shi kan shi mai sallar bai da daka kukan zuwa yayi kuma kuma yayi duk yadda zai iya tare shi to amma kukan ya rinjaye shi la ba babu laifi haka waje abu hanifa idan ta fa'ata uhu aw buka'uhu fa in kana min dhikri janna suka ce ko da an ji sauti ne in dai min dhikri jannati ne aw nar to babu komai to
حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر قلت, قلت إن أبا بكر إذا قام في مقالك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فليصلي فقال مروا أبا بكر فليسلم للناس قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلم للناس ففعلت ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما إن كنا لأنتن سواهب يوسف مروا أبا بكر فليسلم للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة لحفصة قولي له أن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا wannan hadisi Isma'il ya zantar da mu shine Isma'il ibn Ibrahim yace qala hadathana Malik ibn Anas yace Malik ibn Anas ya zantar da mu an Hisham ibn Urwa ya karbo daga Hisham ibn Urwa nabi ya karbo daga baban shi an Aisha ta ummul mu'minin ya karbo daga Aisha uwar mu'minai anna Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam qal haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ya ce fi marabihi a cikin rashin lafiyar shi muru ababakarin yusalli bin nas ku umarci abubakar ya ma mutane sallah qalat aishatu aishatu tace qultu inna ababakar idza qama fi maqamika sani dai abubakar in ya tsaya matsayinka ya rasulullahi lam yusmi innaka min al-bukai ba zai ji yadda mutane karatu ne ba saboda min al-bukai saboda kuka a dalilin kuka min din sababiyya ce famur umara a dai ka dai umurci umaru fal yusalli shi yayi sallah faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce muru abubakar ku dai umurci abubakar inda nace fal yusalli lin nasi mutane sallah qalat aisha li hafsa sai aisha tace wa hafsa quli lahu to ke ki faɗa mishi wata kila ke yadda da magana ki anna ababakar kaga za ce anna ababakar quli lahu anna ababakar ba a cewa inna ababakar saboda me saboda anna watan watan faƙuli da hu anna ababakirin idza qama fi maqamika ko inna yace muku inna ba shi addini shi gyara eh dan samu biro inna saboda ita anna da anna da inna duka ma'anar su guda taukidi suke gwade amma kowane da inda ake amfani da shi ita anna ana amfani da ita a inda da ita da abin da ke bayanta zai iya yiwuwa a canza su da mazdari to sai aka kawo anna maftuha ta ce anna da aka yake cewa wa hamza in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa za ka tafi duk inda anna sai ka ce yu'jibuni annaka qa'im ta yi tana ya kawo mazdari ya tsaya ka shafi ta da ita da abin da ke bayanta sai ka ce yujibuni qiyamuka yujibuni qiyamuka to irin wannan ne to kaga tun da ana iya canza ta da ita da abin da ke bayanta da mazdari to anna za a ce to amma duk inda ba nan ba to inna za a kawo maksura za ka yi ce fassir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haythu inna li yaminin mukmila aw hukiyat bil qawli أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل تونن كاغا أوكي بالقول كده تازو دي لفظ حكاية قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله تونن ما قولي إن أبا بكر كيتي إن أبا بكر وأنه إن أبا بكر تنا حكاية da ita ga yadda za ta ci kamar tunanin magana ba ta tabbata kuli kuli da hukice da shi inna ababakrin idan qama bi maqamik to kaga inna za ta saboda ta zo bayan kauli bayan zancen hikaya za ka ce au hukiyar bil kauli au hallat mahal hali quli lahu ki fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam a inna ababakar sun dai abubakar idza qama fi maqamika in ya tsaya a matsayinka inda kake bada sallah ya rasulullahi lam yusmi inna bai iya jiyar da mutane min al buka'i saboda kukan shi fa amur umara umurci umaru dai fali salli lin nasi mutane sallah fa fa'alat hafsatu hafsa ko ta yadda Aisha radiyallahu ta'ala anhuma ta umurce ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yi man shiru ma yi man shiru ko dakata inna kunnal antunna sawahibu yusufa kun gan ku ku ne mutanen nan na Yusuf matan nan na Yusuf muru ababakarin fal yusalli lin nas ku je umurci abubakar ya mutane sallah qala tabsatu absatu tace li aisha ga aisha lokacin da bukatar ta bata biya ba an kara ta kuma ta yi laifi tace ma kuntu li usiba minki khaira ni da ma can duk zaman mu ban taba samu wani alkhairi ta sanadiyya ki ba subhanallahi saboda wai ta ma'ana ta yi mata dalilin manzo Allah ya ce mata haka za ka tace ma kuntu li usibi minki khaira to ko da dai ta samun hali ne na su matantaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana can baya ko yace sun zamo ya furnal ashira in za ka kyautata ma mace shekara 100 wata rana aka samu ta ikkasawa ita ce me ka tabe maka hali ce jibilla ce haka Allah halice su haka ma ra'aytu minka khairan qatl ba ka nan sallallahu alaihi wasallam ba da aka ce shin kafirai ne yace a a ba kafirai bane irin wancan kafirci a a ya kafurnal ashira butulci gare su Allah ya halice su ta butulci da haka dole zai hulɗa da su zai baya hakuri suna da butulci haka nan sallallahu alaihi wasallam to da haka ba mamaki zan ta ta samu alkhairan to amma jibilla da ta motso kuma dole sai ta wadaka ko kuma girman musibar ta ga ta yi ma annabi ba daidai ba kaga musibar tana da girma to wannan ganin girman musibar sai idan ta ya ruhe har ta faɗi haka saboda wanda yi ma annabi kuskure ko yin kuskure ga janibi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya yake ba da yin kuskure a wani janibi
باب تسوية السجود عند الإقامة وبعدها to yanzu in aka diba nan me mu dabakar wannan hadisi shin an ruwaito sayyidina abubakar ya kukan balle a samu mu kukan asali a riwaya fa watan idan abubakar ya tsaya matsayinka bai jiyar da mutane karatunsa saboda kuka saboda kuka kaga tana faɗin wani abu ne da take tawakkuin abin ya auku amma ba ba wajen ya auku ba kuma a riwayar hadisin ba a tabbatar da cewa ya yi kukan ba tamam yayi dalilin Imam Bukhari na kawo shi a babin kafa hujja akan yin kuka na mai sallah ko liman yayi kuka ko mai sallah yayi kuka ya halatta a ciki to me dalili aka ce abin da yasa abin da yasa har ta faɗi haka tana da wata masaniya ta sayyidina abubakar can ba tana da masaniya kukan shi a cikin sallah yana kuka ko ba komi karatun shi na sallah na sa shi kuka to yau ga bugu da ƙari ga kukan da ya saba na cikin sallah in yana karatu to sannan kuma ga girman musibar cewa inda yake tsaye nan ba wurin shi bane manzo Allah ne yake tsaya wurin to girman wannan musiba ya hada da cin abin da ta sani to kaga ya isa kafa hujja amma fa ba tare da cikin hadisin ba akwai inda aka tabbatar da ya gukar tana magana ne akan abin da take tunani ya auku in an sa shi liman da to babu taswiyati sufufi inda al-iqamati wa ba'daha wannan babu yana magana akan hukunci na daidaita sahu daidaita sahu a sallah kaga haka aka biyo sallar gaba gaba komi sai an ji shi da asalin shi da tushen shi da matsayi ne daidaita sahu to me daidaita sahu daidaita sahu malamai su yi maganganu da yawa akan shi sun ce a jera shi ya tahiras kafada ta hadu da kafada kagin kafada ta hadu da kafada lalle ba za a samu wani yayi gaba wani yayi ba sannan kada a bakkafa shine daidaita sahu a miƙe shi kamar mutum ɗaya ne ke tsaye kamar mutum ɗaya ne ke tsaye shake ce taswitu sufufi me watan babi akan hukuncin wannan tsaye da sahu to babi akan daidaita sahu inda iqamati lokacin yin iqama a daidaita sahu wa ba'daha da bayan iqama a daidaita sahu duk ana yi bayan daidai iqama ana daidaita ko bayan iqama ana daidaita
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني أمر بن مرة قال سمعت سالم بن جعفر سالم بن عبد جعفر قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتسمرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين, بين وجوهكم
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شوبة قال أخبرني أمر بن مرة قال سمعت سالم بن عبد الجأد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم wannan hadisi abu walidi ya zantar da mu shine hisham ibn abdul malik qala haddathana shu'ba yace shu'ba ya zantar da mu shu'ba ibn al-hajjaj ya zantar da mu yace qala akhbarni amr ibn murra yace amr ibn murra ya zantar da mu qala samitu salim ibn abi al-ja'd yace naji salim ibn abdul ja'd qala yace samitu nu'man ibn bashir naji nu'man ibn bashir ne yaqulu yana cewa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace la tusawwunna sufufakum tabbas wallahi ku tabbatar da kun daidaita suhunku wannan lami na takidi ne tabbas ku tabbatar da kun watan watan watan tsaida suhunku aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum in kau ba haka ba in haka ba ta samu ba Allah zai saba tsakanin huskokinku huskokinku su saba da juna a wata riwaya aula yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko fi qulubikum a cikin zakatanku Allah zai jefa sabani me yasa haka rashin daidaita sau daidaita sahun nan wani sirri ne ke cikin shi in an daidaita to yadda jikin ya daidaita sai zuciya ta daidaita sai zukata su daidaita amma in an saba yadda jikuna suka saba sai zukata su saba za ka sai a taru a yi sallar amma ba mai kauna kowa sai a taru a yi sallar ba mai ganin girman kowa sai a taru a yi sallar ba wanda ya kula da haƙƙin kowa saboda min saboda rashin daidaituwar zukata abubuwan da ke kawo rashin daidaituwar zukata suna da yawa to daga ciki akwai rashin daidaita su daidaita sahu yana daga cikin abin da ke hada zukata rashin daidaita sahu na cikin abin da ke kawo rashin haduwar zukata yana au latusawunna asalinsa latusawuna ne latusawuna sannan kuma ga nunu taukidi an gane nunu taukidi ta hadu ga nunul jam'i duk sun haɗu to saboda haka sai aka shafe watan wawin nan latusawu an gane latusawu nan na an gane to sai aka shafe nuni ta ce latusawunna latusawunna wawin ma biyu akwai ta asali sawwa an gane ta asali ce akwai ta jam'i an gane to sai aka shafe ta jam'in da nunin jam'i sai aka bar ta asali wauɗin da nunin taukili latusawunna tabbas ku tabbatar da kun tsaye da sau ku tabbatar da kun daidaita sauranku in kau ba haka ba to wannan sai tabbatar da jera sahu wajibi ne duk abin da ka ji an ce akwai wani narko wani wa'idi a cikin shi to dole ne da aka wasu malamai suka ce daidaita sahu dole ne daidaita sahu dole ne nan ma akwai fahimta da yawa akai kamar da zamu ji a babobin da suke gaba suka ce tunda ne za akwai wa'idi narko wani sakamako wani azaba a cikin rashin yin to ya tabbatar da yin nan wajibi ne yin nan wajibi ne domin wajibi shine wanda in an bar shi akwai zunubi cikin barin shi ta حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوالي عن عبد العزيز عن أنس عن أنس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم الخلف
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري wannan hadisi abu ma'amarin haka ne ku? wannan hadisi abu ma'amarin ya zantar da mu yace hadisuna abdul warisi abdul warisi ya zantar da mu yace an abdul azizi daga abdul aziz an anas ya karbo daga anas ibn malik annan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala yace aqimu sufufa ku tsaye da tsahufa ku tsaye da sahu ko sufufa sahu sahunku fa inni arakum khalfa bahri domin kar ku dauka fuska ta tana nan shine ma'ana ina ganin ku ta baya inni arakum khalfa bahri fa inni tabbas ni sai da manzo Allah ya kawo taukidi tabbas ni ina ganin ku ta baya na kaga wannan abin da yake karantawa muhimmancin a tsaye da sahun wanda bai tsaye ba annabi na ganin shi annabi na ganin shi ta baya yace fa inni arakum khalfa bari ina ganin ku ta bayana wannan hadisi muslim ya roje shi kitabul risal da wata riwaya ta daban cewa limamin ku an sanya shi don ku koyi da shi inna ma julil imamu li tamamu yace ku daina riga na la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil insirafi wala bil qiyami fa inni arakum min wara'i kama arakum min amami ina ganin ku ku daina riga na ruku'u ku daina riga na sujada ku daina riga na kuwa, ku daina riga na tashi ku daina riga na sallame sallah ina ganin ku ta baya irin yadda nake ganin ku ta gaba yadda nake gani ta gaba haka nake gani ta baya an dai bi maganganun malamai shi ya ganin nan yake ganin nan wani ido ne aka halitta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa zai gani idon wanda da shi ne manzo Allah yake gani ko suka ce wani ido ne Allah ya masa ya da kasan kafa allura haka suke a bayansa yana gani irin yadda annabi sallallahu alaihi yadda yake gani ta gaba ka gani yanzu in mutum yana musu haka sai bature sai yo mota tana gani ta ba bature yayi mota tana da sansu abinda ke bayan ta sai ta nuna ma shi a sikirin saboda tabbata girman annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wannan abun zai tabbata ga wani abu to ya kake tunani kai musun shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba zai yi ba ba zai yi ba duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ke nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam da girman sa da darajar shi da telefon din nan da komi da komi duka in ka kalle su abubuwan da ke gazgata girma da darajojin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sai an yi wani daga murya ba in kan in mai tunanin sai ya daga murya to kai ya daga wutar da kanshi ga wata hujja dab da shi kusa da shi wanda zai tabbatar to saboda haka an yi maganganu akan wannan ganin wasu sun ce gani ne na zuciya duka malamai suka ce duk wannan takallufi ne takallufi ne kamar suna son su takaita kudurar ubangiji shin wannan in an ce annabi na gani da baya abin ya gagari Allah ne ko kuwa daraja annabin ce bata kai ba subhanallah babu babu koda kudurar ubangiji ta hinan darajar manzo Allah ai mai haka ta hinan to za ta ba wani abin mamaki za ka takallufi ne a ce ko gani ne na zuciya gani ne na ido kuma hujjoji sun tabbatar da haka da riwayoyi inni la ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un hatta fi sama la ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un yan ce gani na ido ne shi kuma jin na mine ne ganin ba na ido ba ne ganin zuciya ne to shi jin na mine ne ta haka gani ne na ido haka malamai suka yi bayani a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ina gani ta baya sallallahu ta'ala sallam arakum ina ganin ku khalfa zahari ta bayan bayana to haka ku tsana an abdullahi bin sallam abdullahi bin sahabi shi din ne amma an abdul aziz kawai ce mana mhm shine an abdul aziz an anas mhm to
babu sabbin awwal babu iqbal al-imam
باب إقبال الإمام على الناس عند تسبية السكوت
باب إقبال الإمام على الناس موسيقى باب إقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف حكم على الناس يا نسبنج إقبال إقبال كوي يا أيكي كيف إيجا ناسا domin mazdari ne mazdari na aiki irin aikin fi'ili ka fi ilihil mazdar alhikifil amal to shine babin ikibalil imamin nasa watan liman banci an daidaita sahu sai juyo ya kalli jama'a ya gani akwai inda wani gyara yake ya dibo ya gani akwai inda gyara yake wancan ya shige dan shigo ciki wancan ya ya shigo dan kuma baya kadan wancan akwai bukata a dan wannan ya matso wannan ya matso sannan watan a ce a sanyo wani nan ko wani ya shigo nan to juyowar da zai yi shine akbar ikbali wannan juyowar to me matsayinta a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam inda taswiyatu suf daidai ba wai kawai ya juya can baya ba ana ta jera sahun bai gani ba a tunda shine imami ya gani da ido ne an yi daidai ko da yana da wakilan da za su yi mashi to amma ya juyo a halin da ake daidaita sautin nan shi ma ya zan yana kallo zai rasa wata shawara ko wani gyara wanda zai yi na'am inda taswita sufufi lokacin daidaita sau
حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامى قال حدثنا حميد حميد بن الطويل حدثنا انس قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء من وراء ذهبي حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن أمر قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وانا حديث أحمد بن أبي رجاء يا ذن تدمو ويتي حدثنا معاوية بن أمره معاوية بن أمر يا ذن تدمو ويتي حدثنا زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة يا ذن تدمو ويتي حدثنا أميد الطويل أميد الطويل يا ذن تدمو الماجر دقتكين الماجرا أنس بن مالك قال حدثنا أنس yace ana sunnu malikin ya zantar da mu qala yace uqimatis salatu wata rana an tsaye da sallah fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto ya fuskanto mu bi wajhihi da fuskar shi kaga ba yana kallon alqibla ba sai juyo yana kallon mu mu mamun sa fa aqbalaina bi wajhihi sai ya fuskanto mu da fuskan nan tashi madaukakiya fa qala yace aqimu sufufakum ku tsaida sahunku ku daidaita sahunku watarasu watarasu ku daidaita kafada da kafada ku mammace ku daddan faru shine tarasu dan fara ina ilsaki wannan ya zaina liƙe da wannan jikin wannan na taɓa wannan wannan jikin wannan na taɓa wannan to sai kun zan haka ka annahum bunyanun marsus marsus bunyanun marsus bulo wanda yake liƙe da juna ka marsus kin shine tarasu kudaddan faru da juna fa inni arakum min wara'i zahri annabi sallallahu ta'ala sallam yace haƙiƙa ina ganin ku ta bayana arakum ina ganin ku min wara'i zahri ta bayana kaga kenan annabi sallallahu alaihi yana nuna musu muhimmancin girman daidaita sahu domin wanda bai daidaitan ba to annabi ya ga ya saba umarnin shi to ko annabi bai gani ba saba umarnin Allah sallallahu alaihi abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki ba to balle ya ganin ma ido nai cewa an saba umarnin shi za ka kada mutum ya dauka annabi sallallahu alaihi ya bada baya don haka yadda ya ga dama manzo Allah sai fitar da haƙƙi yace to ku sani ina ganin ku ta baya arakum min wara'ikum ina ganin ku ta baya kaga menene dalilin kawo wannan hadisi dalilin kawo wannan hadisi iqbalul iman fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi wajhi ita ce mutabaqar hadisin da tarjuma fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi wajhihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo zuwa gare mu da fuskar shi to shine dalili kaga babu iqbalil imami ko babu iqbalil imamin nasa